أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan daura da muke gabatarwa kan ilimin balaga da alaƙashi da alƙur'ani da alaƙarsa da alƙur'ani mai girma da kuma sunna da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajiya ba a samu damar gabatar da karatu ba saboda yanayi na ruwa a yau kuma insha Allah yau za mu karkare wannan daura da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin karatun da ya gabata mun yi bayanin alkhabar da kuma al'insha wanda har muka zo nau'uka na al'insha da kuma ma'anonin da yake ɗauka an muka zo kuma kowanne daga cikinsu muka ga yana iya fita daga asalinsa kenan ga abu kana ganin shi zahiri amma ba shi ake nufi ba ko kuma ga ana ganin ga abu shi ya dace amma ba shi ne ya zo ba an muka ba da misali da siga da ta zo ta nida a cikin alkur'ani mai girma duk alkur'ani rabbi rabbi rabbi ake cewa saboda nuna kusanci zuwa ga Allah hatta da kafirai da wannan siga suke yi amma sai aka samu cikin alkur'ani ya rabbi guda biyu kuma wanda ya fi kowa sanin Allah shi cancanta a ce ya fi jin kusancin ubangiji to kuma duka guda biyu din sun zuwa bisa ga haƙƙinsa sallallahu alaihi wasallam kafirai ma rabbi suke cewa musulmai ma rabbi to ga wanda fi kowa sanin Allah kuma abin ya zo da ya rabb kun ga kafirai Allah ya ce suna cewa rabbana akhrijna minha aslin shi ya rabbana akhrijna minha annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk aslin shi ya rabbi qad ataitani min al-mulk to me yasa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fi su daraja annabawa ma gaba ɗaya da manzanni da kowa kuma shi adda ya rabbi wanda tushiru bin nida kuma an-nida'u lil ba'id wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura sannan kuma sannan kuma wajen waƙilihi ya rabbi inna haula iqawmin la yu'minu to me hikima kaga a ilimin balaga sai a ce a'a ba gare shi bane ya kamata a samu ya ga sauransu to amma sai suka ce me hikima me balaga da tassa a wajen shi ne aka samu ya'u suka ce dalili shine duk lokacin da al'amari ya girma manyan mutane mutumin da ke da hangen nesa ababen da yake gani masu tayar masa da hankali kafin su kawo ga sauran mutane ƙaurace ba alƙur'ani ba wanda san hatsarinsa irin wa irin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ce ya rabbi inna qaumin takhabu hadha alqur'ana mahjura ana fahimta ka sannan can a cikin suratu az-zukhruf rashin imanin mutane ya fi tayar masa da hankali saboda shi fi kowa sanin azabar Allah an yi isra'i da shi an yi mi'raji da shi ya ga halin yan wuta to ashe idan mutum bai yi imani ba shi zai rike ya san Allah yana kusa da shi amma saboda irin yadda ya san yadda wuta take har ya kuma yana kira Allah ne da alba'i wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun shi ya sama a cikin suratul taha Allah yake bada wani labari Allah yake cewa kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dhikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'a lahum yawm al-qiyamati حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما تكاغنا سوكا فرسونة إن لبثتم إلا عشرة أما سألتي أمثلهم طريقة waɗanda suka fi su dacewa suka fi su kimtsi a kan shirya sai suka ce illa bistum illa yawa to kaga ai su da ya kamata su ce illa bistum illa ashira domin ɗan adam ai ba kwana guda a duniya ba mutumin da ya shekara goma a duniya ana iya cewa illa bistum illa illa ashira misali amma ka ce illa bistum illa yawa kuma a ce amsaluhum fariqatan kaga wannan zai zai saka ce a ba haka ya kamata musulmin ya zo ba sai malaman balaga su maka a'a abin da yasa aka kira su amsaluhum tariqatan saboda duk mutumin da yake da hangen nesa to kafin bala'i ya zo ma ga magarin mutane shi ya jima yana hangen wannan abin shi yasa su sun rikici ne kwarai ma sai Allah kira su amsaluhum tariqatan kuma ce illa bitum illa yawma sannan kuma in an hankalta ba rayuwar duniya game da ta lahira ai ƙara a ce illa bisu illa yau saboda a rayuwar da muka yi a duniya galibinmu mutanen duniya ba su rayu ini ɗaya ba a wajen Allah dama dama dama da annabi nuhu walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama kaga zamu da annabi nuhu ana samun mutumin da yake iri ɗaya a duniya wajen Allah amma mu da masu shekaru 50 60 70 100 to babu wanda ya iri ɗaya a wajen Allah a ga ilimin sun illa yau mata tabbata kuma wani juz'i na yau kun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa in kaga alqur'ani ya zo da wani usulubi in kaga larabcin ba zai baka ba kuma ba malamai shi maka bayani dan wani zai ce a yana ya ce amsalhum tariqatan kuma a ce su sun kace illa bisum illa yawma alhali su ya kamata su ce illa ashara Allah ya taimake mu dan uwa game da al-khabar wal insha imam suyuti a cikin al'itƙan fi ulumin ƙur'an ya kawo bayani akan annau sabi'u wal hamsun nau'i na hamsin da bakwai ya ce fil khabari wal insha abinda ya shafi hukuncin alkhabar wal insha tun da cikin alƙur'ani akwai alkhabar akwai al'insha imamu suyuti ya ce i'lam annal hudzaqa min an-nuha وغيرهم وأهل البيان قاطبة أنقالكم على انحصار الكلام فيهما الحذاق معنى ما سكيف بسيرة لكتكم على النحو دبا لمن بيان saboda ilmul qadiyatul khabar wal insha akwai ta cikin nahwu akwai ta cikin balaga shi sai kawo malaman nahwu ya kawo malaman bayani in an ce ƙasibatan gaba ɗaya alal hisarin kalami fihi ma ya ce sun ce akwai alkhabar wal isha wa laisa lahu qismun thalithu an gane ko kenan da alkhabar wal isha babu wani abu na uku tsakankanin su ba su da na uku to akwai bayan da ya kawo ina son mu kawo su saboda mu fahimci inda abin ya sama gaba yace wadda a ƙaunin an na aksamal kalami ashir waɗansu mutane sun tafi cewa aqsamul kalam ba isha'un bane aqsamul kalam suka ce kusan guda goma ne to kaga irin wannan dalibin ilimi ana son ni ana son yin ji akwai irin waɗannan maganganun ya san akwai sabani to za mu kawo su don aji su ya ce waɗansu ka ce ashira nida'un wa mas'alatun wa amrun wa tashaffu'un wa ta'ajjubun wa qasamun wa shartun wa wad'un wa shakkun wa istifhamun kun ji waɗanda suka kawo duka waɗannan ababen da suka kawo galibinsu ana sa su ne ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗannan kidan ba a buƙatar sai ka irin wannan taksimi ka ce guda goma ne a'a kismani ne alkhabar wal insha baqiyatuha tandariju tahta al insha wannan dan ka ji shi ne wasu ka ce tara ne wasu ka ce takwas ne wasu ka ce bakwai ne wasu ka ce shida ne wasu ka ce biyar ne wasu ka ce hudu ne wasu ka ce uku ne amma maganar da aka fi ɗauka shine alkalamu ya kasin ila kismaini alkhabar wal insha sauran kuma duka suna karkashin waɗannan ya yi bayani mai yawa karkashin wannan matsaloli amma ba sai na zo wajen haddul khabar ba mai ake nufi da alkhabar abinda nake son in faɗa kawai shine labari yana fita daga asalinsa labari yana fita daga asalinsa za ka ga wani lokaci labari ya zo za ka ga wani lokaci labari ya zo amma ba labarin ake nufi ba wanga khurujul khabar an muqtadahu zahir dan wanda yana daga cikin abubuwa su muhimmanci labari zaka gani a zahiri amma ba shi ake nufi ba misali yace faslun al-qasd bil khabar ifadatu al-mukhatab wa qad yarid bi ma'na al-amr wani lokaci ana iya baka labari amma umurninka akai misali Allah ce walwali datu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn iyaye mata suna shayar da ƴaƴansu labari ne ake baso amma nan ba labari kawai ake so ba umurnin su ne Allah ya so aikata wannan umurni ne asalin maganar walwalidatu li yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn domin bayanin hukunci da shari'a ake yi ba labari Allah ke son ya baka ba dan in labari ne dan adam a al'ada an san uwa in ba uzuri ita ke shayar da danta ba ta dan adam ba ko har wanda ba ta dan adam ba in dai tana shayarwa ita tsuntsuwa ba ta shayarwa amma dai tana ciyarwa ta je ta samu abinci ta kawo musu ko ba ka nan bane kuma tana iya zuwa ta ɗebo ruwa ta kawo musu a baka amma dai ba ta shayar da su irin yadda ake nufin shayarwa irin ta wuta sauran mutane da dabbobi kaga in an ka ce Allah ya bada labarin mata suna shayar da yayin sai ce ga labarin ai cikin ɗabi'ar ɗan adam haka yake amma na ana zancen shari'a ne shi yasa da yace wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf daga nan zaka gane hukuncin shari'a ne ake bayani bil munasaba waɗansu malamai suka ce to nan ana zancen saki kuma sai aka kawo alwali datu bayan an ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna fa in tallaqaha fa in tallaqaha wa idha tallaqtumun nisa wa idha tallaqtumun nisa amma nan bar ko a ce wal mutallaqatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn wa ala al mawlud lahu rizquhunna sai aka ce wal walidatu malamai suka ce akwai hikimomi wasu daga cikin malamai suka fi cewa saboda tun da yanzu an zo zancen shayarwa ko da mutum ya saki mace to kada ta manta da dan ɗanta ne sai ce bai ce wal mutallaka ba dan wancan rikici ne tsakanin ta da mishi nan kuma ana son ta hankalta ma ɗanta ne bata san abin da zai zan ba zai iya amfane ta ya amfane uban ya amfane al'ummu musulmi shi sa sai an ka ce alwalida ka tuna wancan kasancewar ɗan nata ne ɗan kenan na biyu waɗansu malamai suka ce a'a da an ka ce walwalidatu saboda matan da ke shayarwa ba hali guda suke da shi ba akwai matar da mijinta mutuwa yi ba sakin ta yi ba da haka ba a ce mutu wal mutallaqatu ko ba haka ba akwai wanda za ta shayar tana karkashin miji akwai wanda za ta shayar kuma mijinta sakin ta yi to in an ka ce al mutallaqatu kaga al walidatu a amu min al mutallaqat to sai amfani da lafazi aham yanzu in ba balaga ta alqur'ani da mu bincike ba za mu samu dan nan kin samu na kira zuwa ga yan gwamnati dalibai kada a yi wasa da irin waɗannan ilmumuka to almuhimmu dai labari yana zuwa bi ma'ana al'amru umurni labari ake baka kama inda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga Allah ya ce mace da aka saki tana zama thalathata quru jini uku ko kuma haila uku ko kuma tsarki uku a yo labari Allah yake bayarwa amma asalin magana su zauna don bai in an ce labari aka baka kaga da maka kaga da maka za ka yi ba amma in umurni ne ai dole sai kai alhali ko yin idda wajibi ne akan mata masani ko mun fahimta bil munasaba da aka ci dan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai kai tafsirin shi domin ba kowace mace ce da aka sake ta ba za ta yi jini uku na ana magana ne matan da suke ganin jini idan mace ta tsufa ko yarinya ce wanda bata kai jini ba a'a ita an fitancin jini uku don ita ba ta ganin jini sai aka kuma zuwa ga watanni واللائي يئسن من المحيض من نسائكم in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid sannan matar da ita ko take da ciki ba ta shiga cikin wannan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yudana hamlahunna don ita ba ta yin jini ita mai ni ita mai ciki galiban ba ta yin jinin haida amma can an samu istithna'at wannan shazun ne la yuqasu alai mun gane wannan to sannan kuma banda matar da aka sake ta ba a yi dufuli da ita ba ya ayyuhal ladina amanu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها aga ita ɗauki aya guda ka ce da ita zaka bayanin mas'ala duk wacce an ce za ta yi jini uku kan ka haɗi ban sani ko mun fahimta ba ala ayyati hal karatu ne mai yawa bayan wannan kuma sai malaman fiqh su shigo su ce maka tadakhulul idat tadakhulul idda mace ce mijinta ya sake ta sai ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu ko ba haka ba sauran nawa jini ɗaya sai mijinta ya mutu ya za a yi ta taddubi aksal a jare yanzu sai a tashi daga jinin sai a kuma zuwa ga idda mafi nisa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة shi yasa ɗaliban ilimi ina kira zuwa gare mu matsaloli na ilimi a daina rigima a rinka kawo dalilai da hujjoji ba tare da cin mutunci ba Allah ke muke mu imamu suyuti ya ce kuma wa bi ma'anar nahi ana iya baka labari amma halin ka ne akai la yamassuhu illa al-mutahharun kaga labari ake ba su wa inna hu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun ba wanda suke shafa shi amma darkin kada a shafe shi sai mai tsarki wanda kuma matsala ce akwai sabani kanta game da taba al-qur'ani ga mace mai haila wadan suna garin mata masu haila ba sa dauka al-qur'ani sai dai wadanda ake zuwa makaranta don lalura kuma kasu dauki izu 60 wadan su suka ce a'a tsarkin jiki daban da na sallah kuma tsarkin dauka al-qur'ani daban domin aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana shace gashin jikinsa gashin kai kuma tana cikin haila har yake cewa inna haidataki laysat fi yadiki jikinsa kuma yana da tsarki da haka wannan matsala ce akwai ta wanda su suka ce wannan ayi la yusuhu illa mutahharu aslan bata shafi ba ma mutane tana da alaka ne da mala'iku dan ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun lawhil mahfuz ne la yamassuhu illa al-mutahharuna min al-mala'ika ni na baka misalai ne ban ce dole sai ka yarda da ra'ayin da kawo ba kawo wa bi ma'ana addu'a kuma ana iya baka labari amma labarin nan sai zaman to addu'a ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kade muke bauta ba kai kai sai ba labarin Allah kai karanta Allah bai sani ba a a roƙon shi ne kake yi an gane ko du'a'un kenan lil insan ko addu'a ta alkhairi tabbat yada abi lahabin wa tabba nan kuma labari ake baka abu lahabin ya ya halaka du'a'un ne alaihi an gane ko ghullat aydihim du'a'un ne akan su qatalahumullah du'a'i ne akan su to sannan sai imamu suyuti ya ƙara cewa far'un min aqsamihi ala al-asahhi at-ta'ajjub shine taftilu shay'in ala atrabi ma'ana yana daga cikin aqsam na al-khabar akwai at-ta'ajjub wasu sun sashi cikin aqsam al-insha to sannan kuma ya kawo bayanai yace min aqsam al-khabar al-wa'd wal-wa'id kina yana daga cikin aqsam al-khabar al-wa'd والوعيد الوعد شيني القولي الوعيد كما القولي نا إقعاري ين أذاب كوكو ين ممونا ساكبكو شيني الوعيد sannan far'un min aqsamil khabar annafi korewa can da ya kawo alkhabar da ya kawo alwa'd wal wa'id sai ka ayoyi guda biyu alwa'd sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim sannan wasa ya'lamu alladhina kafaru ayyamun qalbin yanqalibun shi alwa'id da ya kamin afsabil khabar annafi korewa dan ya kawo bayani masu yawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyi yayi bayanai masu yawa kan hukunce hukuncen nafi ba za mu iya kawo su ba sannan ya kawo wata ka'ida wadda take da alaka da annafi nafi al-am da khas wannan ba ta daga cikin samimul mawdu sannan ya kawo min afsamil insha'i al-istifham suna daga cikin samun istifham abin da insha akwai al-istifham sannan kuma ya kawo al-istifham yana ɗaukan ma'ana ɗai-ɗai-ɗai har ma'ana talatin ma'ana talatin tambaya tana ɗaukan ma'ana don da muke karatu a can wancan wurin mun yi bayanin irin ma'anonin da istifham ke ɗauka to imamu suyuti a cikin al-iskari sai da ya kama ma'ana talatin sannan kuma ya kawo min aksamil insha al'amu yin umarni wanda bayani ya gabata a can cikin karatu da muka yi imamu suyuti ya kawo mai ma'ana shi ma ta kai kusan al'amu ya zo da ma'ana ina ganin suna da yawa za ka iske ma'anonin nan sun kai kusan guda su ma ashirin sannan min aksamihi an nahi hannu shi ma imamu suyuti kenan min aqsamil insha dan mu gane ya ka mishi ma'anoni ma'anoni ma'anoni sun kai ma'anoni takwas ko goma an gane ko daya ya ce to daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas ga ta farko tara ka kusan ma'ana goma na hanyar dukan ma'ana goma nawa ka sani sannan ya ce fasulun wa min aqsamihi at-tamanni yana daga cikin aqsamul insha at-tamanni فصل ومن أقسامه الترجي يرى الاتنين أقسام الإنشاء الترجي فصل ومن أقسامه النداء يرى الاتنين أقسام الإنشاء النداء يأتي فصل ومن أقسامه القسم يرى الاتنين أقسام الإنشاء القسم فصل ومن أقسامه الشرط يرى الاتنين أقسام الإنشاء الشرط wanga duk a gurgujina ne kawo su saboda mu gane ashe ilimin balaga da suka kawo annida wadannan alkasamu alkaza alkaza ga sunan har yanzu cikin alkur'ani ba akwai su ayoyin ma ba mu karanta su ba saboda lokacin ba zai ishe mu ba mu kawo duk abin da muke bukata amma mun baka masdar ka iya koma ka duba ka gani akwai wannan maganar ko ba mu ta Allah ya taimake mu za mu dawo cikin littafin mu za mu dawo cikin littafin mu na al-balaghatul wadiha a safha ta 216 صفحة تقريبيو دشاشدة الصفحة تقريبيو دشاشدة سنك كاو القصر القصر أصلا القصر كلمة تذكر في تكيتاوة قصورة يا تكيتا القصير gajere ma'ana tsawon shi ya takaita mun gane wannan waɗansu malamai suna kiran shi alhassuru alhassuru shamakancewa fa in uhsirtu fa bastai salamin alhadi ko katangewa to da alqasru da alhasu sai sun ka ce ta'arifuhu mi ake nuhi da an ka ce alqasu mi ake nuhi an an ce alhasu misali turuquhu hanyoyin da za a san shi tarafahu sassan shi guda biyu ko ka ce rukunnansa mun gane da kyau saboda karatu in ba a nuna ma yadda za a yi a haɗa karatu ba kullum cikin wahala kake yanzu kaga wanga alƙasur ɗin ga tsoro yanzu cikin alƙur'ani in ka san shi da ka kai kan shi za ka gane wurin da akwai alƙasur ga hukuncinsa shi ne amfanin sanin ƙa'ida sai an gace to mu je zuwa safha ta 217 domin su za su ba da amsa koko bari in gani bari in ba da koda misali abin da misalan da suka karanta in karanta su ko da a gurguje la ya fuzu illal mujibtu ba mai rabauta ko mai cin nasara ko mai cin jarabawa illal mujibtu sai mai kokari innamal hayatu ta'ibun ita rayuwa wahala ce duk yadda ka so ka huta a rayuwa ba za ka huta ba shi yasa suka waɗansu suka ce innamal hayatu ta'ibun lazizun wahala ce mai daɗi amma labidun ki ni kara shi cikin wani masalni sunan musu kawo labidun ba al'ardu mutaharrikatun la sabitatun ƙasa tana mutaharrika tana motsi sun ce a la a sabitatun tabbata shirki wannan qadiya ce mukhtalifun fiha babu dalilin da ya nuna ƙasa tana tafiya ba dalilin da ya nuna ƙasa tsaye take wuri daya ina fata an fahimci har yanzu ana da ana tattaunawa akan wannan mas'ala cewa baka jin ƙasa tana motsi ba shi ke nuna ba ta motsawa ba shi yasa shin kasa tafiya take yi har yanzu ana bincike wasu na kafa hujjar cewa kasa tana tsaye wuri guda Allah ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan a a gare ku ne take matabbata amma shi ita tana tafiyan ko ba ta tafiya nan ba ai magana ba ba sai kun fahimta ba mal ardu thabitatun bal mutaharrikatun nan ba ka gani shi ma sun juya al-muhimmu mal ardu thabitatun lakin mutaharrikatun على الرجال العالمين على الرجال العاملين نثني نثني muke yabo shine nusni wa nusni alaik to waɗanda misallan da aka kawo sai mu dube su cikin alqaida alqawaid safha ta 217 a ƙa'ida kuma ta 57 alqasru suka ce abinda ake nufi da alƙasu takhsisu amrin bi amrin a keɓance wani abu da wani abu a keɓance wani abu ga wani abu bi tsariƙin mahsus ta hanyar keɓancewa har yanzu akwai saura turukul ƙasirin mashuratu arba'un hanyoyin ƙasu a larabci guda hudu ne kaga al-mashhura wanda suka shahara to kaga da a matsayin ka da dalibin ilimi ka rike wanda suka shahara kafin in ka gane su da kyau ka rike wanda musu shahara ba an-nafyu wal istithna'u in za a kasu ko hasu sai a yi an-nafyu sai a yi istithna'u tare aka hada su sai an kori sai a yi sai a yi istithna'i wa huna yakunu al-maqsuru alayhi ma ba da adafin istifna kina abinda an ka sha makanci shine wanda ya zo bayan adafin istifna kamar illa ya za mu gane wannan bari mu yi ɓaro-ɓaro in ji malam bahaushe ana cewa da haka ɓaro-ɓaro ko kalimatu shahada la ilaha sai an ka ce mi illallah la nafiya ce kaga nafiyun ne ka kore dukkan nau'i na bauta wanda ya cancanta a yi a kan gaskiya sai ka ce ni illallahu ka annaka ƙasarta al'ibadar haƙiƙiyya a alallahi ta'ala ta ina muka gane wannan minan nahiyatun nafi wal isba fil haƙiƙa la yu'badu illallah la ma'budu bi haqqin ala al-istihqaq illallah mun ji wannan da kyau kaga amfanin shi sai an ka ce na biyu inna ma da kaji inna ma ta zo wa yakunu al-maqsuru alayhi mu'akhkharan wujuban shi ko al-maqsuru alayhi wanda an ka taskance zai zama to mu'akhkharan karshe ma'ana wanda an ka sha makanci mu'akhkharan wujuban dole ne ma'ana bai zuwa gaba sai dai zo ya zama to baya inna Allahu ilahun wahid baka cewa Allahu wahidun inna ba kawai karmar shi ke to in kaga inna ma ta zo akwai kasu wani lokacin hadda annama tana iya zuwa da shi amma inda ma ita ce a asli al'afu bila wani lokaci sai ai asafi da la au bal ko bal au lakin ko lakin dama ba haushi da cewa da walakin gobe cikin miya fa in kada al'afu bila in an ka kawo la ta zo baya to kana al-maqsuru alayhi muqabilan lima ba'daha kiran shi al-maqsuru alayhi muqabil yana fuskantar abin da yazo bayan ta muqabil an ce muqabil ma'ana yana fuskantar saka matsayin kishiyar sayki da an ka ce al-ardu mutaharrikatun sai an ka ce la sabitatun kaga da at-taharruk da as-subut abubuwa ne masu fuskantar juna kenan da abin da ake so a rufi ƙasa dai ko ya zamanto tana motsi ko ya zamanto wuri ɗaya take bai yi wa a ce ba sa yin ɗaya daga cikinsu wa in kana al-asfu bi bal aw lakin kana al-maqsuru alayhi ma ba'dahuma kenan in ya zamanto lakin ne da bal al-maqsuru alayhi ma ba'dahuma abinda zai zo bayan bal da abin da zai zo bayan lakin kaga bal ardu thabitatun lakin mutaharrikatun an gane ko mal ardu thabitatun bal mutaharrikatun sannan taqdimu ma haqquhu at-ta'khir safa ta 218 daga cikin siyar na al-qasru ko al-hasru taqdimu ma haqquhu at-ta'khir abin da ya cancanta a kai shi gaba sai aka yi baya da shi to daga cikin ma'anonin da yake ɗauka wani lokaci na ɗauka alhasru ko alƙasru domin ba kowane lokaci na bai ke ɗaukan wannan iyaka na abudu cikin fatiha asalin maganar a larabci na abudu ka muna bauta maka amma da an ka ɗauko mafulun bihi aka gabatar da shi akan fi'ili iyaka na'budu kiran nan yufidu alhasr ana takaita bauta a keɓance ta a sha makance ta a katange ta sai ga Allah subhanahu wataala yace to wa huna irin wannan cikin wanga hali ya kunul maksuru alaihi huwal muqaddam kenan abinda an ka sha makance shine gaba sabanin na bal da lakin yana shiga abin da yana yana zuwa baya a gare ko amma in taqdimu ba hakku ta'khir ne to can yake komawa gaba wa ila allahi al-masir ga Allah ne kuma take babu inda za a koma la ila ghairihi mun gane wannan to kenan siyar insha al-mashhura ga sunan annafi ma al-istithna ko inda ma ko al'afu bila aubal aulakin an gane ko ko ku takdimu ma haƙuhu a ta'khir likulli ƙasirin ƙarafani ko wani ƙasir yana da rukunai guda biyu sassa asalin ƙaraf shi ne min sashi wa aqimis salata ƙarafayin naha wa zulafan min allai to yana da sassa guda biyu ko kace yana da rukunai guda biyu yadda malam Bahaushe zai fi fahimta mafsurun akwai wanda an ka sha makanci ko abin da an ka sha makanci wa maksurun alaihi da wanda an ka sha makanci ma wannan abin yanqasimul qasru bi itibari tarfayhi qismayni shi alqasru in an hankalta ba sassan shi guda biyu ya kasu ne gida biyu qasru sifatin ala mawsufin a sha bakance wata sifa akan wani mutum a ce duk garin nan babu mai kyauta in ba wani ba wannan sifar ta kyauta an takaita ta ga wani misali nake bayarwa fa ba ina cikin duk garin nan babu kyauta ba sai mutum guda kasru mausufin ala sifa sai a ce wani bai da wani abu wanda an kasan shi da shi illa kaza kaga shi an takaita shi akan wannan abin kenan ko a takaitar da sifa akan mutum ko a takaitar da mutum akan wata sifa ko abu za mu ci to kaji qasru mawsufin ala sifatin aw qasru sifatin ala mawsuf taqsimu al-qasr ila haqiqiyyin wa idafi nan ma karatu shi qasr da ake zance ya kasu gida biyu akwai haqiqi wanda idan aka yi shi ba a sake fitar da komai tun da ba an ce an sha makanci abu to ba za a sake da wani abu ya ketara ba ka san katanga in ka kai katanga ba ta ketara ruwa amma wata katanga da gudu ma ana ketara ba to akwai kasur wanda in aka yi shi ba abin da sake ketarawa akwai kasur wanda in aka yi shi wani abu da ya ketarawa don mu gane da hausa to haƙiƙi suna nufin wanda ba a iya fitar da komai bayan shi idafi wanda ana iya fitar da wani abu daga baya sun ba da waɗansu misalai za mu ɗan karanta saboda lokacin karanta misali yanzu amfani la yurwi misra min al-anhar illa nil la yurwi babu abin da ke kosarwa koshi na ruwa daga nan aka samu ilimi suna ar-riwaya saboda zaka tattake ilimi ka sha haka koshi la yurwi misra babu abin da ke kosar da ƙasar misra min al-anhar na kogi illa nil wani kogi da ake ce ma nil shi yasa hafiz ibrahim ake kira shi sha'irun nil la jawada a misali da biyu innamar innamar raziqu allah ba mai arzitawa sai allah inda ba ita nuna wannan la jawada illa aliyin ba mai kyauta sai aliyu inda ma hasanun shuja'un lalle hasan inda kana neman zarumi to hasan sai sun ka ce alƙa'ida mu koma safa ta 219 yanqasimu alqasru bi'tibari alhaqiqati walwaqi'i qismayn shi qasru ya kasu gida biyu bi'tibari alhaqiqa ya hankal hankalta mu haqiqa shi domin in an hankalta mu qarafaihi gida biyu ne amma qasru sifatin ala mawsuf ko qasru mawsufin ala sifa in an kankanta ma bi itibari al-haqiqati wal waqi'i yanqasimu ila qismayni haqiqiyyun wa idafi haqiqiyyun sun kace wa huwa an yakhtassa al-maqsur bil maqsur alayhi shine an yakhtassa al-maqsur abinda an ka sha makance yake banta bil maqsuri alayhi ga wanda an ka katange ma wannan abin بحسب الحقيقة والواقع أحقيقة حكا حكا أبن يجي بأن لا يتعداه بزي إيه كيت راشبا إلى غيره أصلا بزي إذن الله ونبا da an ka ce innamar raziqullahu Allah ne kada ya arzitawa wanda magana a kunna da ya arzita in ba Allah ba babu wanda suna ne kasrun haqiqi sai kasur na biyu ba idafi wa huwa ma kana al-ikhtisas fihi bi hasab al-idafati ila shay'in mu'ayyan shine wanda al-ikhtisas ke banta fihi a cikin shi bi hasab al-idafati ya danganta daga yadda aka danganta ila shay'in mu'ayyan zuwa ga wani abu na gaban an gane ko me yasa ake zancen wannan kamar nan dan mu gari sai a ce in an ce qasru haqiqi kamar a ce al-mutlaq in an ce qasru idafi muqayyad yanzu kaga in an ka ce la jawada illa ali ba mai kyauta in ba ali ba nan idafi don mi don akwai masu kyauta da ba ali ba amma tana yi wa a ce babu mai kyauta a unguwan nan in ba aliyu ko irin kyauta tashi babu irinta ma'ana akwai masu kyauta amma irin tashi ce an babu muna gani ba ko ko kaga kasar yana da cikin alqur'ani innama allahu ilahun wahid wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul gashi nan dai yana da yawa cikin alqur'ani wa ma min ilahin illa ilahun wahid إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون تون أسلوبنا وتو القصر والحصر muna gane wannan da ke ku? to a nan don ka gane hasur yana da muhimmanci alkasur walwasu imamu suyuki ya kawo bayani a kansa bari mu ba da bari in ka duba a nau'i na nau'i annau'ul khamis wal khamsun nau'i na hamsin da biyar ya kawo shi fil hasri wal ikhtisas ya faɗi turuqul hasr an gane ko bayan ya faɗi turkul hasar ya yawaita bayani sai da ya kawo wato turkul hasar guda goma sha hudu yawwa shi turkul hasar a wajen imamu suyuɗi sha hudu ya kawo in ka ci koma cikin annawul khamis wal khamsun can za ka gansu a nan kafin mu shiga cikin babi na gaba kafin mu shiga a babi na gaba shi ne cewa in baka fahimci kasura za ka fassara alkur'ani ba daidai ba za ka fahimci sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba daidai ba da Allah ce wa ma Muhammadun illa rasulun shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba komi bane face ni manzo wanda kasu hakiki ne ko ibadu ha idafi ne ko hakiki da idafi ko hakiki idafi ne to ba da me dalili ya zai idafi bai za hakiki ba yawwa saboda ba manzancin sifa ta manzanci ɗaya gare shi ba to ko akwai dalili mutum ne a shi mutum jinsi ne aibaranci wannan sifa ce ai ai an san wanda ke zama manzo mutum ne nan jinsi ne sifa ne daga bamu at yanzu sifa muke son a ba mutum da an ce akwai wata sifar daban ba mu ita kai eh bani ba at yuha ilayhi ai manzo ne ake ma wahayi kai wannan baka ce komai ba ka annana wal ma'u min hawlina qaumun julusun hawlahum ma'u in ji shayar mutum ne bai iya bayani ba sai ce kai كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء يوم يأتي كده يوا كاجي نيسا يا أيها النبي الرسالة دبن النبوة ما أكوي بمبنشي ina fata ana fahimta ka sannan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira yana da wadansu sifofi wadanda ba wannan ba kidan daga da hasr idafi ne ba haqiqi bane shi yasa ka wani zai ce ka ayi an ce illa rasulun bai da sifa in ba da mace sai anan hasrun ne idafi la haqiqi in kan diba cikin alqur'ani akwai sifofinsa in ka diba cikin hadisai akwai sifofinsa da suka zo bashirun nazirun mahi al'aqim duka sai a ƙara su ban sani ko ana fahimta ka ba to irin wanda ana buƙatar ɗalibin ilimi ya san wani kaga in zaka tattauna da mutum ka san wani irin kasu ne haƙiƙi ne ko idafi kafin a fara tattaunawa an gane wannan da kyau to Allah ya taimake mu kafin lokacin mu yayi halinsa dama na gaya muku wasu na kiran shi alƙasru wasu na kiran shi alhasru intabe barin mu na gaba kafin lokaci ya muna halinsa shine alfasru walwasu safha ta 227 yan aka ce alfasru an rarrabe abu ko ba haka da bane yawmal qiyamati yafsilu bainakum wata qira'a kuma yufsalu bainakum ko yufassalu bainakum ko yufassilu bainakum qira'ati to yafsilu alfaslu shi ne asalin shi a rarrabe abu shi yasa an kai ma dalibai fasali sai aka ce fasulul awwal fasulul sani fasulul thalith kaga an rarrabe an gari ko sannan faslun littafi an kare da wancan sai an kai fasul na aka rabe wancan bayani da wancan aka shiga wannan masani ko muna fahimta kalima ta fasul wani lokacin kuma tana nufin khuruj ita Allah ya ce falamma fasala qalutu bil junud ɗaliban ilimi akwai darga to malam kalimar daga ɗaukar ma'ana fiye da biyar kai guda ka sani kuma ya an karanta saɓani abin da ka sani ka ce a jirgin kuskure ai akwai matsala ka samu kamus alal akalla kadiba in ka je fassara duba haka tana ɗauka haka ko ba ta ɗauka kai kalima in ma'ana guda ka sani kai ka ce wai sai da abin da take ɗauka da ma'anoni subhanallah to sai suka ce alfasu nan ba wanga fasalun ba irin na littafin fiqihu fasalun za mu shiga cikin fasali ba kuma fasul wa gaba na ɗalibai a a wanga cikin ilimin balaga akwai wani abu da ake kira alfasul wal wasul shi fasali na cikin balaga kuma na alfasul wal wasul don ka gani in an ka ce alfaslu shine maganganun da aka rarrabe su saboda wani lokaci zaka iske abu kamar haɗe suke amma rarrabe suke akwai lokacin da zaka ga alwaslu maganganu ne an haɗa su to a ina ne ake haɗawa a ina ne ake rarrabewa wanda in ka diba ma alfasul wal wasu duk da kinan ilimin balaga ne imamu suyuti ya kawo shi shi wannan yana da alaka ne da babi biyu alfasul wal wasu cikin ulumul qur'an yana da alaka da fanni biyu na farko yana da alaka da fanni na rubutun alqur'ani al-maqtu wal mawsul na biyu yana da alaƙa da fanni na alwakfu waliftida to mu je can cikin ƙa'idodi don nan ba za mu iya abin nan ba sofa ta 230 da ɗauki wannan karatun sai mu tafi hutu insha Allah ta'ala don saboda ƙa'idodin masu na da yawa amma bari mu waɗanda na farko mu gani da ya zo da ya ce alfasul walwasu sai ce mawazi alfasul wuraren da ake rarrabewa kidan karatun sun raba shi gida biyu da alfasul da alwasu ɓangare na farko mawazi alfasul da aka zo mawazi alfasul صفحة تقريب يودة ثلاثين ستي القواعد قائلة ستين دبي الوصل أصف جملة على أخرى بالواو كما يفسر مكا أبين أجل في ده وصل أي أطف وتجملة أكم وتأمال واو جاء محمد وجلس على الكرسي وقرأ القرآن كما كاين الوصل sadarwa walfaslu abinda an faslu tarku hada al'aduf sai kamar aduf ja'a muhammad jalasa ala kursi qara al-qur'an ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة kowanne daga wasu da faslu yana da mi yana da mawazi wurin da ya dace a yi shi akwai wurin da ya dace a yi fasalu akwai wurin da dace a yi wasan to ina hujjar yaya za mu gani kaga duka wannan yana koya muna sanin yadda uslubin shi kanshi alkur'ani yake tafiya bari mu shiga ciki yace an yakuna bainahum ittihadun tam ya zaman to tsakanin jumloli guda biyu akwai ittihadi haduwa tam cikakka kenan yajibul fasl ga kaida ta biyu kafin jumla yajibul fasl bainal jumlatayn fi thalathati mawadi' wajibi ne a rarrabe jumloli an gane ko a kira a kawo a kawo wawon a cikin wurare guda uku wajibi ne an yi kuna bai lahumar tihazin ta ya zama to akwai ittihari alaƙa cikakka wa zalika an ta kuna jumla to tsariya tauki da lil'ula idan jumla ta biyu ta zan taukidi ce ga ta farko to dole a kawo wawon taukidi ja'a muhammadun وقرأ القرآن وقرأ القرآن وقرأ القرآن فهي تأكيد للأولى أو بيانا لها كوتا ذنب يعني إذا تفسر أدن ده يفي نفي أنقالي هو نجنا بيان الفصل لي الفصل ترك العطف أشياء بدأ أكاوهم عفوا بدأ أكاوهم بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى إن توكيدي تبع كاوباو أو بيانا لها كو تغنطو بياني دي كو تفسيري أو بدلا منها كوكو بدلين توجن جملة ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الاتصال za a ce akwai kamalul ittisal haduwa cikakka don saboda waccan taukiri ce ko bayani ne ko badali wanda in ka koma cikin ilimin nahau kadiba cikin wani littafi sunansa muhnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari sai ka diba babi wanda aka zance i'rabul jumal a gara a baki barbar kuwa ya jama karatu da baka kun san ko gardawa da lokaci in an tashi ai qur'ani akwai inda ba a yin gaugawa wa wa wa na wa wa ka je harufan da duk guda biyu kyau ina fata ana fahimta ta to wani lokacin irin wanga saboda mutum ya ji a kai ya ce na faɗa bai ji abin da na faɗa ba eh ba ta juwiri na nake yi ba an gane ko ka koma cikin wannan littafi akwai i'rabul jumal kun san muna da i'rabul mufradat muna da i'rabul jumal sai ka tafi babin aljumal allati لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب to anan sai ka gane jumla taukidiyya da jumla bayaniya da jumla badaliya in ba haka ba abin sai da mutum maka matsala almuhimmu dai ana yin fasul in jumla kenan ba sai an kawo wawu ba wannan na farko kenan na biyu an yakuna bainahuma tabayunun ya zaman to tsakankaninsu akwai tabayun bambanci tam cikakke wa zalika bi an takhtalifa khabaran wa insha'an jumla ta farko khabariya ce jumla ta biyu insha'i to ko ba a kawo maka wawon ba ka san akwai bambanci tsakankaninsu da fari da baki ga su kana kallo sai an ce ba akwai bambanci aw bi Allah ta kuna bainahuma munasabatun ma ko kuma ya zama to babu munasaba tsakankanin su ko da ba bainal khabar wal insha bane da ji kana iya garewa ma'ana ko da jumlolin tunda insha'i akwai jumloli daban-daban karkashin sa ko ba haka bane to in ya zama to insha'i nafiyuna da amru da gadin nafiyu da amru kasan ba dai bane kenan zaka gane ko ba a kawo wawun ba akwai tabayu wa yuqalu hina idin inna bayna al-jumlatayn kamal al-inqita' akwai cikakken yankewa babu alaka na fatan fahimci ne kamar cikakken yankewa shi ko ana samun yankewa ne idan ka guje abu ya guje ka ko ba ka da bane ko alaka ta duniya akwai wanda alaka ko da shi tan tan tan tan take ko haka bane akwai wanda kuma sai dai abin da hali kamala lil qita to tsakanin musulmi da musulmi ba a son kamala lil qita dan imani ya hada su eh dole ne manzo za a yi a dai a dai dan daga da wurin gaisawa da mutunci eh in dai ana gaisawa to da wada ba amma ba a so abin ya yanke gaba daya to amma shaytan saboda duniya dole sai ya shiga ba'dukum li ba'din adu sai ya sa fitina tsakanin malamai sai ya sa fitina tsakanin masu kuɗi sai ya sa fitina tsakanin sarakai sai ya sa fitina tsakanin yan siyasa wa junansu ba sai ya sa fitina tsakanin mata da miji sai ya sa fitina tsakanin ɗa da mahaifi sai ya sa fitina tsakanin ɗalibi da malami sai ya sa fitina tsakanin makwabci da makwabci bayan an ƙare kuma sai shi buga da malamai da yan siyasa kuma ya sa su buga da masu kuɗi da malamai a buga shi dai ka a zauna lafiya Allah kai mu da sani amma duk in duniya ba ta dame ka ba sai ka iske dukkan huta da wannan hayaniya galibi in kagga mutane suna yawan fitina galibi duniya ce take hada su da an bincika ba wani tanci addini don addini bai zama cewa musulmi ya kiyar da musulmi ba innamal mu'minuna ikhwa wal mu'minuna mu'minatu ba'dhum awliya'u ba da kaga an yi rigima an shiga kiyayya bincika duniya an karkashin wani buri na duniya ne muradun nafs tadaraba ma'a murad bukatar ka ta duniya ta cika da ta wani dole a yi wuta saboda nan na shi ne ka ji ana ce mai mai uba shegi ta sha'anin duniya kuma a ce ba shegi mai uba sai kuma an ta kuna tsariya jawaban an su'alin yufhamu min al'uda ana yin faslu bainal jumlataini ba a kawo wawon idan ta zamanto jawabi ne akan tambayar da an ka minar ula kina an tambaye ka ba sai kawo sai an kawo wawo ba a an ta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim ba tambaya ba ce ba a ce wa ƙala ba a ƙala ban fa'alhu kabirun hada wanga nasu ne na alƙur'ani don mu fahimta a an ta kultalin nasi ta khiduni wa ummiya ila haini min dunillah ƙala subhanak ba a ce wa ƙala subhanak na fata na fintanta wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha kenan abinda kamata mu fahimta shine ana samun fasl daga cikin ya an samu ittihadun tam ko kuma an samu tabayun tam ko kuma an takuna thaniya jawaban an su'alin yufhamu min al-ula wa yuqalu hina idhin inna bainal jumlataini kam inna bainal jumlataini shibha kamalil ittisal shine shubhu ne tunda as-su'al wal jawab ba dai ba suke ba amma mutalazimaini ne sai aka kira shi shubhu littisal shubhu littisal kamar dai hada suke tunda in an yi tambaya ni ake jira amsa amma tambaya daban amsa daban can ko wancan da an ka ce ittihadun ta saboda in taukidin ta ne to ai duk abu guda ne in tafsi bayanin ta ne to abu guda ne in badali ne to abu guda ne ba sani kuma fahimta ba shi yasa malamai suka bambanta su to yanzu tun da lokaci ya yi halinsa ishara zan yi zuwa ga abin nan al'itkan ke rulumin ƙur'an imamu suyuti a sofha barin gani barin fara da na farko wajen rubutu صفحة وجن فواصل الآية ɗari biyu da hamsin da hudu ya kawo bayani kan fawasilul ay wanga ilimi yana da alaka da fawasilul ay annau tasi wal khamsun saboda bi saboda alfasl wal wasl da shi za a gane bidayatul aya wa nihayatul aya mun gane wannan da kyau kenan ka diba cikin at-tasi wal khamsun zaka ga bayanin da Imam Suyuti ya kawo don alfasl wal wasl yana da alaka da fawasilul ay daga nan kuma kana iya dubawa safhata 283 bari mu gani yana da alaka kuma da fawatifus suwar domin alfasul wal wasl yana da alaka da nihayatu sura wa bidayatu suratin ukhra kaga nan ma faslun baina suratayn musamman kuma in ka zo tsakanin tauba da kuma anfal zaka ga wani alaka mai faslun wal wasl nan ba sai akwai bayani in ka kare da wannan sai ka kuma zuwa safha ta da ingani 200 da 40 da nawa ne kawo shi biyar 245 ba shi ba ne 200 a 400 ne 474 duka waɗanda abubuwa saboda ka gane inda suke in ka tashi neman su ka je ka neme su a inda suke 474 ne shi alfaslu walwaslu a cikin babi na marsumul khat marsumul khat in ka diba marsumul khat imam suyuti cikin marsumul khat ya kawo alqaidatul khamisa cikin babi na marsumul khat sai kawo fil fasli wal wasli na amma al faslu wal waslu wanda yake da alaka da rubutun alqur'ani ba wanda yake da alaka da ma'ana ta alqur'ani ba mun gane wannan ko? to sai kuma dari biyu dari biyu da sittin dari biyu da sittin da biyar wanda shi babin matsala shi yana da alaƙa ne da wurare masu yawa dari biyu da sittin da biyar ne ilaƙari ko juz'ul awwal ne cikin juz'ul awwal imam suyuti ya kawo al-waqf wal ibtida dan dace muku wanga shi da alaka da mi da al-waqf wal ibtida fi ma'rifatil waqf wal ibtida kadiba safha ta 245 a juz'ul awwal shine an-naw'u ath-thamin wal 20 fi ma'rifatil waqf wal ibtida to kaji inda za ka duba shi idan muka zo ƙarshe bayan mun je hutu za mu zo mu bayanin alwasu idan muka zo ƙarshen wannan babin sai mu yi bayanin alaƙar shi da alwafu wa littida da kuma amfaninsa domin mu bari in mun dawo mu ba da misalai a cikin alkur'ani mai girma yadda misalin zai fito da kyau to 'yan uwa lokacin mu ya yi halinsa za mu je hutu takaitacce insha Allah ta'ala ko da minti goma ne sannan mu dawo mu dora a inda muka tsaya a yau babu zancen a tashi sai an darshi an dagargare an digirgire in isha'i za mu kai yau sai dai aka yi abinda kuka faɗa ya zama tuni ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh